بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
وميراث الأم من ابنها الثلث shi kenan to bayan malam ya gama karatu ya gama bayanin gadan ɗa gadan miji daga wajen mahai- daga wajen matar shi da kuma gadan mace mace daga wajen mijinta jumlatan wa tafsilan to yanzu sai ya tashi yin bayani akan gadan mahaifiya shine malam ya ce wa mirasul ummi min ibniha al-sulusu wato gadon mahaifiya abinda mahaifiya za ta ci idan ɗanta ya faɗi ya rasu to za ta ci kashi ɗayan ukun dukiya ne an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'in lam ya kullahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus wato mahaifiya za a ba ta kashi ɗaya cikin ukun dukiyar ɗanta in lam ya turku waladan awwala dabinin idan bai bar ɗa namiji ba ko ɗiya mace ba hakanan bai bar jika ba ɗan ɗan shi ko ɗan ɗiyar shi a ko da- ɗan ɗan ɗan ɗan shi ko ɗiyar ɗan shi نعم an gane ko ما شاء الله aw ithnaini min al-ikhwati ma kanu ko kuma bai bar ba ƴan uwa daga ciki bai bar ba mutum biyu daga cikin ƴan uwansa ma kanu duk yanda suka kasance ma'ana ƴan uwan shaƙiƙai ne ko li'abbai ne ko li'ummai ne sannan kuma ƴan uwan maza ne zungur ko mata ne zungur نعم ko maza da mata ne نعم
an gane نعم fasa'idan ko kuma sama da biyu to a wannan lokacin in ya zamanto miji ya fa- mutum ya faɗi ya rasu ya bar mahaifiyar shi ga mahaifiyar shi ga baban shi kuma ya bar ‘yan uwa shaƙiƙai maza da mata to yanzu a wannan lokacin uwa za a ba ta sudusi ne kashi ɗayan shiddar dukiya kuma ɗiyan in babansu da rai ba za su ci komai ba babansu ya sha makance su an gane ko? Malam ya ce, To, illa fi fariyadataini idan har ka gaba a bai wa uwa tsulutsi ba, tare da cewar babu ɗa, babu jika, babu ‘yan uwa, ta ci wani abu ba tsulutsi ba, face dai a cikin farilla guda biyu. Na'am.
لزوجة مم.
وأبوين Mm, فللزوجة الربع mm, وللأم mm,
ثلث mm.
ما بقي وما بقي للأب To, shi kenan face dai farilla guda biyu. Farilla ta farko shi ne mutum ya faɗi ya rasu, ya bar matar shi. da kuma mahaifiyar shi da mahaifinsa a nan kaga babu yan uwa a ciki نعم bar shi da yan uwa shi kaɗai ne a gurin uwayen shi dama da ya faɗi ya rasu yana da mace baban shi da rai uwar shi da rai yanzu uku ne za su ci gado malam ya ce faliz zaujati arrubu'u yanzu matar shi za a kasa dukiya gida hudu a bata kashi ɗaya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mata. An gane ku?
نعم
Walahunnan rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Wato za a baiwa mata kashi ɗaya cikin hudu. Yanzu idan aka kasa dukiya gida hudu, aka baiwa mace kashi ɗaya sauran kashi na kashi uku sauran kashi uku. Walil ummi thuluthu ma baqiya ita kuma mahaifiya a wannan lokacin sai a bata kashi ɗayan ukun abin da ya saura. Wato kashi nawa za a bata?
ɗaya uku abin da ya fara Mm, idan kashi ɗaya ba Kashi ɗaya ko?
saman kashi Mene sunan shi shi wannan kashi ɗaya?
shi ne sulhu ma baqi Shi ne rubu'i.
rubu'i Tunda an kasa dukiya ce gida na'am, hudu an na'am, bata na'am.
kashi ɗaya.
na'am To amma ba za a ce rubu'i za a bata ba, za a ce thuluthu ma baqiya za a bata.
to Saboda in aka ce rubu'i za a bata sai ta tada hankali ta tada rikici.
na'am.
musamman in ta ɗan yi karatu za ta ce ai Allah bai ce a bata rubu'i ba Mm, ya ce dai fal ummihi sulus na'am kenan dole sulusi za a bata ita dai ta ji zancen sulusin a ce to sulusu ma baƙi ne na uwa an an gane ko amma a zahiri a a zahiri za a ce mata sulusu ma baƙiya amma a haƙiƙa ba sulusu ma baƙiya ba ne za a ba- za a ba ta rubu'i ne da ita da matar shi kashi ɗaya za a ba da da ita da matar shi kashi ɗaya za a ba su wa ma baƙiya lil abi wato abin da ya saura wanda shine nisifi to za a bai wa mahaifin ne idan aka kasa dukiya gida hudu mace ta ɗauki kashi ɗaya uwa ta ɗauki kashi ɗaya kashi biyu mahaifi ya ɗauka to wannan shine wato farilla ta farko kenan wanda anan babu ɗa babu jika sannan kuma babu yan uwa amma kuma uwa bata ci ba sulutsi ta ci sulutsi ma baƙiya na'am wa fi zaujin wa abawayni mm.
falil zauji an nisfu mm.
walil ummi thuluthu ma baqiya wa ma baqiya lil abi to shi kenan yanzu wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu shine gadon da ya zamanto mutum ya faɗi ya rasu mace ce ce ta faɗi ta rasu da ta faɗi ta rasu ba ta da ɗa ba ta da jika ba ta da ‘yan uwa shaƙiƙai koli abbai koli ummai da mijinta ne da mamarta da babanta za su ci gadonta yanzu da aka zo tun da dai babu ɗa babu jika babu ‘yan uwa fali ummi sulus an gane ko? to shi kenan yanzu wa fi zaujin wa abawaini ga miji ga uwa da uba za a raba gado to fali zauji an nisfu yanzu dukiya za a kasa ta gida shidda ne idan aka s- kasa dukiyar da wannan macen ta faɗi ta rasu ta bari gida shidda sai a baiwa ra- sai a baiwa miji rabin dukiyar wannan kashi nawa kenan kashi uku kashi uku To, walil ummi tsulusu ma baƙiya, mahaifiya ita kuma a wannan guri za a ba ta kashi ɗayan ukun abin da ya saura ne. A haƙiƙa, sudusi ne za a ba ta, saboda kashi ɗayan shidda ne za a ce ta ɗauka. To, amma ba za a ce mata sudusi ne za a ba ta, ba za a ce mata tsulusu ma baƙiya za ki ciki. An gane ko? Saboda in miji ya ɗauki kashi ukun shi, kashi ukun da ya saura a ciki ne za ta ɗauki kashi ɗaya. Wannan kashi ɗaya shi ne rabanta a wannan lokacin. Na'am. Wa ma baqiya lil abi abin da ya saura wanda shine sulutsi kuma mahaifin shi zai dauka. To uwa ta dauki sulusi miji nisfi mu- eh, mahaifin shi mahaifinta sulutsi. An gane ko?
irin na zuhuri Yawwara to wannan shine abin da za a yi. Na'am.
ha fi ghairi zalika athuluthu Mm.
illa ma nakasaha illa ma nakasaha al'aulu To shi kenan. Wala ha a tsulus, wato mahaifiya ana ba ta kashi ɗayan uku ne, fi ghairi dalika cikin waɗansu wannan farillar guda biyu wanda ake ce da su algharrawaini. Wato, illa ma na ƙasa hal'aulu, face dai abin da aulu ya tawaye mata. Aulu shi ne ya zamanto an samu ƙari na farilla, ya zamanto an samu wani mai cin- mai ci da farali wanda kuma kowa in ya zama to an samu kowa yana ci da farali babu wanda wani zai rage shi to a wannan lokacin ne ake yin aulu an gane ko to shine anan malam ya kawo wata kissa a ce
illa an yakuna lil mayyiti mm, waladun aw waladu bin to shikenan na'am To shikenan, wannan- da ya ce wato al'aulu shine wa zalika an yajtami a fil faridati kal arba'ati wal ishirina furudun kal thulutsaini was sulusiyaini was sulusaini wato shine a samu a cikin gado a samu wato rabo zai kai 24 wanda a ciki za a samu masu ci da sulusi masu cin sulutsani da ko masu cin sulusani لا تفي الفريضة بها ولا يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب wanda wannan abin da aka yanka na rabo a kasa gida 24 ba zai iya yiwuwa ya biya kowa da kowa ba sannan kuma daga cikinsu ba zai yiwu a ce wani ya saryar da wani ba wala takhsisa ba'd dhawil furud bitanqis sannan kuma ba za a keɓanci ba shashe daga cikin waɗanda suke ci da farali a rage mishi to fa yuzadu fil faridati sihamun sai a ƙara waɗansu rababbuka a cikin wannan farilla ɗin hatta yutawazza an naqsu ala jami'i ilhaqan hal a raba dai wannan abin da ya shafi ragin nan akan kowa da kowa a riskar da shi li ashabil furud bi ashabil diyun bala yace fa samma zalika aulan wato shari'a ta ambaci wannan aulu wal mulhiqu al abbas wa wafaqahu as-sahaba وذلك حينما تتمرأة في خلافة عمر رضي الله عنه وتركت زوجا وأختين wato azabar ubar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wata mace ta faɗi ta rasu sai ta bar miji da ƴan uwanta da ƴan uwa mata guda biyu ba ta da ɗa ba ta da jika babu uwa babu uba amma tana da kwai ‘yan uwa mata shaƙiƙai guda biyu sannan kuma tana da miji to kaga yanzu a nan miji in ya zamanto matar shi ba ta da ɗa ba ta da jika menene farillar shi rabi kenan su kuma ‘yan uwa shaƙiƙai mata guda biyu idan ‘yar uwarsu ta faɗi ta rasu ba ta da ɗiya ba ta da jika uwa da uba babu su su kuma mai farillar su sulutani kashi biyun ukun dukiya za a ba su kaga yanzu a nan kowa da farali yake ci da a ce maza ne waɗannan 'yan uwan shaƙiƙai da maza ne babu matsala su maza za a ba su rabi ne saboda su asibai ne amma in mata ne da farali za su ci an gane ku inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka huwa yarithuha illa lam yakul laha walad to idan yan wannan yan uwa din sun kasance guda biyu ne ko sama da biyu to za a ba su sulusani fa in kana titnatani falahuma sulusani min matarak to yanzu ga sulusani shi kuma miji Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad shi miji baya sha makanci a yan uwa daga cin gado an gane ko to yanzu anan ba zai yi ba a hudda kashi biyun ukun dukiya kuma a ɗauki rabi ba zai yi ba dukiya ta yi kaɗan to yanzu a nan sai a yi aulu in aka kasa gida ashirin da hudu za a ga cewa in aka ce miji ya ɗauki rabi ɗa goma sha biyu zai ɗauka sulutsani kuma ɗa sha shida ne kashi biyu cikin uku takwas takwas uku ishirin da hudu zai kama kenan yanzu akwai rage wanda ba a yi ba to shi kenan yanzu ya za yi fa jama'a sahabata to a lokacin sai abbas ya tattara sahabbai ga baki ɗaya faɗala lahum sai ya ce da su faradallahu lizaujin nisfa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta rabin dukiya ga miji walil ukhtaini thuluthaini kuma Allah ta'ala ya fardanta kashi biyun ukun dukiya ga 'yan uwan wannan mata da ta faɗi ta rasu ya ce fa in bada'atu bi zauji lam yubqi lil ukhtaini haqqahuma idan nace zan fara da fidda rabon miji rabi to wannan rabo na namiji ba zai bar wannan rabon namijinta ba zai bar haƙƙin ‘yan uwanta ba ba zai bar rabon ‘yan uwanta ba ya ce wa in ba da'atu bil ukhtaini lam yubqi lizawji haqqahu wato idan na fara da rabon ‘yan uwan nata wannan guda biyu na fidda musu wato sulsanin su to wannan sulsanin nasu ba zai bar ba rabon mijinta ba cikakke tau fa ashiru alayya yanzu abin da nake so daga wajen ku kowa daga ciki ya kawo wato ra'ayinsa ya kawo shawararsa muga yadda za a yi fa ashara al-abbas ibn abdul muttalib sai abbas ibn abdul muttalib yayi nuni bil auli da cewa ayi aulu yanzu yanda za a yi kawai a ƙara farilla a ƙara wa rabon ruwa dan ya rabu kowa a bashi haƙin shi wa qala sai ya ce da umar dan khattab ara'aita law mata rajulun wa taraka sittata da rahima wato ka bani labari da a ce mutum zai faɗi ya rasu ya bar darhami guda shida wali rajulin alaihi tsalatsatun wali akhara arba'a ya zamanto a cikin mutane masu bin shi darhami bakwai ɗaya yana bin shi darhami uku ɗaya yana bin shi darhami hudu alaisa yuj'alul mal sab'ata ajza'in shin ba za a iya sanya wannan dukiya ba ta zama rabo bakwai fa akhadhati sahabatu bi qawlihi sai sahabbai suka wafaka suka ce kwarai kwarai haka ne masha Allah na'am wato za a yi aulu ne anan na'am na'am to wannan shine aulu na'am an gane ko mm,
illa an yakuna lil mayyiti waladun aw waladu ibnin aw ithnani min al ikhwa ma kana falaha sudusu hina idin mm, Bala ya ce sai dai in ya zamanto idan har ka ga cewa mace mm, mahaifiya ta mutum bata ci ba fulutsi Mm.
sai dai in ya zamanto wannan ɗan nata da ya faɗi ya rasu Mm.
ya bar ɗa namiji ko ɗiya mace Mm.
ko kuma ya bar jika namiji ko jika ta mata Mm.
wato ɗiyar ɗan shi mm, ko ɗan ɗan shi mm,
a wisnani minal ikhwa ko kuma ya zamanto ya bar ‘yan uwan shi guda biyu makana duk yanda suka kasance wato shaƙiƙai ne ko li'abbai ne ko li'ummai ne mm, maza ne ko mata ne ko kuma wake da shinkafa ne mm, to falaha sulusu hina idin to a wannan lokaci uwa za a bata wato kashi ɗayan shidda mm, an gane ko mm.
fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu Na'am.
mimma taraka min ba'di wasiyatin yusi biha audain na'am wato uwa za a bata sudusi kashi ɗayan uku kashi ɗayan shidda matukar yana da kwai yan uwa na'am an gane ko ma zakarahu min hajabil ummi min ath-thuluthi ila ath-thuluthi bil ithnayn min al-ikhwa madhhabul a'immati qatibatan wato abinda malam wato Abu Zaid al-Qayrawani ya ambata na cewa mahaifiya diyanta ‘Yan uwan shi wannan mamaci suna sha makance ta daga cin thuluthi su maida ta zuwa cin sudusi, daga cin kashi ɗayan ukun dukiya zuwa ga cin kashi ɗayan shiddar dukiya, wannan shine mazhabar wato malamai shugabanni magabata gabaki ɗayansu in banda abdullahi dan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa fa innahu qala la yahjubuha illa thalathatun min al-ikhwa wato abdullahi dan abbas ya ce in dai ba yan uwa uku ba da sama da uku ba wanda zai sha makance ta daga cin wato tsulusi ya maida ta zuwa cin sulusi in dai yan uwan ba su kai uku ba to yan uwa biyu ko yar uwa ɗaya ko ɗan uwa ɗaya bai sha makance ta na'am ya ce mustadillan bi qawlihi ta'ala fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus wato yana mai kafa hujja da fadar Allah ta'ala da yace fa in kana lahu ikhwatun idan ya kasance shi wannan mamaci yana da kwai yan uwa fali ummihi sudus wa man sha'ul khilaf wato abin da ya kawo wannan sabani na malamai na fahimta al khilafu fi aqalli al jam'i sabanin da suka yi daga ina ne jam'i yake farawa wanne ne karancin jam'i shin daga biyu abin da ya sama ne jam'i ko ku a'a sai ya kai daga uku abin da ya sama ne jam'i amma ba su yi sabani akan cewa daga biyu abin da ya sama bane jam'i a cikin abin da ya shafi sallah a gado daga biyu abin da ya sama ne jam'i ko kuma sai ya kai uku to wannan shine sabanin wallahu ta'ala a'lam
kawai